الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Ubangiji yana kiranmu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ittaqullah ku ji tsoron Allah ubangiji ko da bai ci a ji tsoronsa ba ubangiji abin tsoro ne wa hazzirukum Allahu nafsahu Allah yana ba ku tsoro da azabarsa yana ba ku tsoro da zatinsa ittaqullah ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku riƙa faɗin magana mai kyau kamar yana daidai da waƙululin nasi husnan ku gaya in za ku yi magana da mutane ku gaya musu magana mai kyau mutane nan fa ko musulmi ko musulmi ko kafiri tun da linnasi aka ce waƙululin nasi husnan ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wadda take daidai cewa zaidu ɗan muhammadu wannan maganan ba daidai ba ce cewa Muhammad ya auri matar ɗansa Zaidu wannan magana ba daidai ba ce, to dama shi ita aya in ta sauka akan wani sababi to sai ta gudana akan kowane irin lamari. Ittaqulla ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana magana mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda yake ya yi imani da Allah da ranar lahira to in zai magana ya faɗi alheri in ba zai ya faɗin alheri ba to ya shiru to duk wannan da an bi waɗannan ayoyi da an bi waɗannan hadisai da komai ya tafi daidai ittaqulla qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah ku faɗi magana mai kyau babban magana mai kyau babu kan faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما idan kun bi wannan umarni kun ji tsoron Allah kun faɗi magana kuna faɗin magana magana wadda take daidai wadda babu ƙarya ciki babu cin mutuncin wani a ciki babu ƙazafi a ciki magana ta daidai dai kamar yadda na faɗi da farko dai babbar magana ta daidai ba kamar la ilaha illallah in kun yi haka sai lakum amalakum Allah zai gyara muku dukkan ayyukanku dukkan ayyukanku duk abin gaba ke da cikin zuciya yake ubangiji ya ce idan mutum ya ji tsoron Allah ya Allah min amri umman yattaqilla Allah min amri yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa al'amarinsa duka ya zama mai sauki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب akwai wata tsoka a jikin ɗan adam in ta yi kyau duk ɗan adam ya yi kyau in ta ɓaci duk ɗan adam ya ɓaci in ba ku santa ba ita ce zuciya ita ce zuciya idan zuciya ta yi kyau to maganganu za su za su zama masu kyau halaye za su zama masu kyau ayyuka za su zama masu kyau idan zuciya ta yi muni to maganganu sai su yi muni halaye su yi muni ayyuka su yi muni to saboda haka ne ubangiji yake bada maganin da ake gyaran zuciyar da shi yana ce utul ma uhi ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar in kana son zuciyarka ta yi kyau ayyukanka duk su yi kyau to ka yawanta alqur'ani ka yawanta karatun alqur'ani ka yawanta sallah ka hada da zikiri domin sallah ita da kanta in ka gyara ta ta wajen automatic za ta tsaya ta hana maka sabon Allah idan ka ga mutum yana manya-manyan kaba'ira yana sallah to sallar ce ba ta yi kyau ba lokacin da yake sallan hankalinsa ba a cikin sallar hankalinsa yana cikin wani tunani ne shi yasa sallar ba ta yi amfani ba kamar gyada dai ba kwaya ciki wanda ya gani ga gyada cike da kwando amma in ka danka ka girgiza ba ko kwaya daya to in sallah ana yin ta hankali baya wurin sallan ba kamar da ita abun kirki ba kana tunani abubuwan suke damunka ka kana lissafi in lissafin ta ya kare in biyu ce kai sallama ka huta in uku ce kai sallama ka huta in hudu ce kai sallama ka huta ba ruwanka da huduri wato kawo girman Allah cikin zuciya manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani mutum yana sallah yana wasa da zobe sa hannu yace wannan da gani ka san zuciyarsa ba tsoron Allah da zuciyarsa da tsoron Allah da ba zai iya wasa da zobe yana sallah ba to gyaran zuciya shine babban abu kadabla man tazakki wa zakara ma rabbi fasalli duk wanda ya gyara zuciyarsa yayi babban rabo da me ake gyaran zuciya yace wa zakara ma rabbi fasalli wanda yake zikiri da yawa yana sallah da yawa shi yake gyaran zuciya manzo Allah ce li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magoginsa wanda ake goge shi da shi yayi kyau magogin haƙori daban magogin gilashi daban son paper daban abun da ake goge kowane abu da iri iri to menene magogin zuciya annabi ya ce zikirin Allah shine magogin zuciya da shi ake goge ta tai kyau yusri lakum Allah zai gyara muku in kun ji tsoron Allah ku faɗi magana daidai Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wa yudi Allah wa rasulahu wallahi dukkan mutumin da ya bi abin da Allah ya gaya masa yayi ya bi abin da annabi ya gaya masa yayi shine ma'anan da'a wannan wa man illa wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan hakika ya samu babban rabo yayi yayi babban rabo duk abin da ake nema ya samu duk abin da ake tsoro ya tsire
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهملنها وأشفقن منها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أن كوموا كم مغانا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين cewa annabci an yanke shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan ya kare bayan annabi Muhammadu babu sauran annabci shine annabi har tashin duniya to da mutane suka yi ta kuka wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam babu dai annabci kam illa mubashirat sai dai abubuwa masu wa mutum albishir to abubuwa wanda suke gadon gurbin da annabi ya bari shine sirrin walittaka sirrin walittaka shike gadon abin da annabta ta bari domin kowane annabi waliyi ne kowane sahabi waliyi ne to wannan suna na walittaka shine tushen kowane abu kamun annabta ta samu annabin Allah shi waliyin Allah ne kamun manzanci ya samu annabin Allah shi waliyin Allah ne annabin Allah ne to daga nan to da aka ɗauke annabci aka ɗauke manzanci me ya saura sai tushen na asalin shi ya saura saboda isan walittaka Allah tabaraka wa ta'ala yana kiransa wallahu waliyul muminin Allah shine majibincin muminai wato masoyinsu majibincin lamarinsu wato waliyu da larabci masoyi wanda yake jibintar lamarin masoyinsa ƙarami yana son babba ya jibinci lamarin babban babba yana son ƙarami ya lizimci ya jibinci lamarin ƙaramin to shine wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata majibintan juna ne haka suke a haɗe ya'muruna bil ma'rufi ana gane su da me ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari suna umurni da kyakkyawan abu sun riga sun san shi wa yanhauna 'anil munkari suna hana mummunan abu sun riga sun san shi wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka waɗannan wa yudiuna Allah wa rasulahu kuma suna bin kowane umarnin Allah kowane umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika waɗannan sune ake kiran su waliyai sayarhamuhumullah Allah zai musu rahama to wannan amana za faɗi yanzu ita ce ainihin tushen sirrin ɗaukan khilafa wato khalifanci na fadar Allah wanda asalin mai wannan matsayi farko da ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dukkan annabawa gabake ɗaya magadansa ne magadansa ne daga fadarsa ake turo su su zo su yi aiki bayan sun karɓi rantsuwa fadan Allah idan sun gama nasu to shi ko sai ya zo ya ƙarasa in ya tafi to shikenan sai walittakar ta asalin ita za ta saura to shine aka kawo nan aka ce inna mu in ji Allah a rannan amanata wannan sirri na khalifanci wanda farkon wanda ya fara ɗaukarsa annabi adam a rannan amanata ala samawati wal ardi khalifanci na jagorancin halitta gaba ɗaya mun nuna wa halitta sammai da ƙasai da duwatsu a rannan amanata ala samawati wal ardi wal jibali aka nuna wa sammai hadda mala'ikun da suke ciki da yake sun fi mutane tsoron Allah la ya sunan lama a marahun inda ba annabawa ba kowanne aka nuna masa za ka iya ɗaukan nauyin jagorancin halitta ka zama na'ibin Allah cikin halitta khalifan Allah sammai suka ce a'a ba za su iya ɗauka ba domin babban abin da yake sama babu kamar mala'iku to mala'iku su muta su waɗanda ba su da bashariya ne ba su da jiki ba su da jiki iyaka abin da suke iya ɗauka daga kirji abin da ya sama ba sa iya ɗauka abin da yake daga kirji abin da ya ƙasa domin daga kirji ya sama nan ne dukkan girman ɗan adam yake domin nan ne zuciya nan ilimi yake nan ma'arifa take nan hankali yake nan komi yake daga kirji ya ƙasa duk lalata ta inda yake kama da dabba duk anan take ta nan ne ciki yake nan kashi yake nan fitsari yake nan jima'i yake nan dukkan lalata take to su mala'iku suna da saman ba su da ƙasa dabbobi kuma suna da ƙasan ba su da saman dabbobi ba su da kirji irin namu mai ɗaukan ilimin Allah da ma'arifar Allah da bautan Allah ba su da shi mala'iku kuma suna da shi amma ba su da ɓangaren dabbobi to sai mu muka ɗauki muna da ɓangaren dabbobi muna da ɓangaren mala'iku za mu iya ɗaukan bangaren dabbobi za mu iya ɗaukar bangaren mala'iku ke ashe za mu iya wakiltan khalifancin Allah to wannan amanar da aka nuna sama da ƙasa kenan mala'iku suka kasa ɗauka sammai suka kasa ɗauka ƙasa ta kasa ɗauka har duwatsu da yake su masu ƙarfi ne suka kasa ɗaukan wannan amana ta shugabancin halitta sai wa ya ɗauka wa hamala hal insan sai dai mutum shi kadai ya iya ɗaukan wannan nauyi na khalifancin Allah وإذ قال ربك إن إن إن للملائكة إني جائل في الأرض خليفة شيني أكا تورو النبي آدم نفركو يزم شيني خليفة الله أبايا كسا to tun daga nan ba a daina samun mai ɗaukan nauyin halitta ɗin nan ba da sunan khalifan Allah idan wannan ya mutu ga wani dama kusa da shi shi zai ɗauka idan wannan ya mutu ga wani kusa da shi zai ɗauka sakan ɗaya ba a zama sai kamar yadda ka san ba dama dare ya zo rana ba ta tafi ba ba dama rana kowanne sakan ɗaya ba sa ba juna to haka su waɗannan na'iban khalifofin Allah din haka suke har annabawa suka ƙare ko zamanin da ba annabci akwai wannan mutumin yana nan Allah ya san shi ya- ya kimsa masa waɗannan abubuwa na ɗaukan khalifanci ɗin kamar yadda kake ji yana ba da labarin wasu bayin Allah muhimmai amma su ba annabawa ba ne kamar zulƙarnaini kamar luqman kamar ah, khadir su ba annabawa ba ne amma suna daga cikin masu ɗaukan nauyin khalifancin Allah in lokacin babu annabin da zai ɗauka har abin ya zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban wannan harka dama harkarsa ce to gashi yau zai bar duniya wane ne zai iya ɗaukan wannan nauyi ba wanda zai iya ɗauka abubakar ne ya kamata ya ɗauki wannan nauyi amma ba zai iya ɗaukan wannan nauyi gaba da gaba ba don ba a jikinsa annabi kuma bai bar ɗa ba sai fadima ita fadima kuma ba jikin namiji ba ne ta mace ce amma duk da haka ita ta ɗauki nauyi mafi ƙarfi na wata shida don ta saisaitawa sai na abubakar abubakar yana da ike da khalifanci na zahiri a wata shida amma babu na baɗi ne yana nan wajen fadima ita take ɗau- ɗau- ɗauke da sirrin allah na ƙudbaniya na gausiya sai da ta rasu bayan wata shida aka hada abubakar cewa bai dade ba da yake mubasharan daukan nauyin abu daga gaba da gaba wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya sannan umaru ya dauka ya shekara goma da wata shida da kwana goma sha uku da wannan nauyi bayan abubakar ya rasu sannan usmanu ya dauka ya shekara goma sha daya da wata a shekara goma sha ɗaya da wata ku- da wata goma sha ɗaya da ƴan kwanaki sannan sai na Ali ya karɓa bayansa mubasharatan yayi kamar shekara biyar yana ɗauke da khalifancin zahiri da baɗini din yadda ƴan uwansa suke ɗauke da shi bayansa Muawiya sunansa ba khalifa bane sunansa Amirul Mu'minin Ham- amma a lokacin ma abin sai ya zama ba Amirul Mu'minin ana ce musu da Amirul Mu'minin amma mulku ne m- sarauta abin ya zama a lokacin to sai wannan sirri ya koma wajen Hassan baɗininsa wana- yana an zauna wata biyar yana kan Hassan zahiri da baɗini lokacin da Hassan ya yi rizani ya rubuta wa Muawiya ya mayar masa to shi wancan ya rike zahiri wannan ya rike baɗi tun daga lokacin abu yake ɗauka yana tafiya cikin asiri asiri asiri har gaba da gobe ba za a rasa khalifa wanda yake ɗauke da asirin Allah na sirrul ka'inati ba abu ɗaya na asiri shi Allah ne ya san mutumin mutumin ma in an ga dama a gaya masa in an ga dama ba za a gaya masa ba in an ga dama a bashi izini ya faɗa in an ga dama ba za a bashi izini ya faɗa ba to wannan ita ce babbar amanan da aka nuna sama ta kasa ɗauka ta ce a'a ba zan iya ba aka nuna ƙasa ta kasa ɗauka ta a'a ba zan iya ba aka nuna duwatsu su ɗauka ta a'a ba za mu iya ɗauka ba wa hamalaha al-insan sai al-insanul kamil shine ya ɗauki wannan nauyi innahu shi wannan mutum wanda ya ɗauki wannan kana zaluman jahula hakika mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci ne menene zaluncinsa kaya na Allah ka ɗauka ko da yake Allah ne ya ɗora maka ai wannan kaya ya fi ƙarfinka da kai kas- da kai ka ɗora wa kanka da ka zalunci kanka amma tun da yake ɗora maka aka yi ba komai amma dai ai ba matsayinka ba ne ɗaukan nauyin khalifancin Allah kai ɗan adam jahula ga kuma jahilci me jahilci tun da yake shine khalifan Allah gaba ɗaya ya kamata ya san mamlakan Allah ya sani ne bai sani ba shi iyakan abin da aka ba shi khalifan Allah ne a bayan ƙasa yana wace- wakiltan Allah yana karɓan umarni in annabi ne wayi na na annabta in waliyi ne wayi na ilhama inda kana zaluman jahula ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما za a yi tashin kiyaman nan ne don me liyu'azzib Allahu almunafiqina don Allah ya azabtar da munafikan nan wanda in ba musu azaba tun daga duniya ba lokacin da aka ce mal'unin aina ma suqifu ukhizu wa qutilu taktila sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl to za a yi tashin kiyama duk wanda ba a yi masa azaba a duniya ba to za a yi masa azaba a lahira wanda kuma aka yi masa azaba a duniya kafiri ne to ta ta lahira ta fi haka wala nuziqannahum min al'azabi ladina dun al'azabi lakbari kafirai za mu ɗanɗana musu ƙaramar azaba kamun babbar azaba wanda kuma bai samu azabar ba saboda yana tare da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su munafika abin da yasa azabar ba za ta same su ba Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim matukan annabi yana cikin mutane ko kafirai ne azabar ba za ta same su ba saboda suna tare da ainur rahmatir rabbani yace lokacin da ake so ai musu azabar ai sai da aka fito da su daji can badar a daji a ƙauye nan ma ba yi azabar kamar yadda ake kurari ba da ga ana ce inna batsha rabbika la shadidun bari ka gani za su gamu da kamun Allah dankar Allah tana da zafi tana da ƙarfi Allah sai ya musu munan danka za a yi musu akhza azizin muktadir irin kamu irin na mai ƙarfi kamu irin na Allah to amma da aka zo kamun da yake ana tare da aizur rahmatin rabbani yati mutum saba'in kadai aka kashe aka kama saba'in kadai ba dubbai dubbai irin na bani isra'ila ba a lokaci ɗaya za a yi ku annoba ta kashe mutum dubbai to li aziba Allah munafiqin za a yi tashin kiyama li aziba Allah munafiqin wal munafiqati don ayiwa munafikai azaba a lahira wal munafiqati da munafikai mata maza da mata kenan wal mushrikina wal mushrikati kuma za a yi wa arna masu bautan dodo azaba maza da mata to kafirai ba su yi gonan ba ai an riga an faɗe su can an ce inna Allah la'ana al-kafirina wa addalahu sa'ira ai an riga an gama da su yanzu sauran munafukai da mushrikai da mu'mini Allah samu wal mushrikina wal mushrikat za a yi tashin kiyama ne don a yi wa munafukai maza azaba a yi wa munafukai mata azaba da mushrikai maza azaba da mushrikai mata azaba abin da ake kiransa mushriki wanda za a yi masa azaba wanda bai kadaita Allah ba mai cewa in yayi sallah tsafinsa zai ɓaci wannan shine mushriki a harshen musulunci zaka ji in ka karanta lam yaku Allah ya kasa mutane kashi uku lam yaku lillazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina ta ta ta bayyana rasulun min Allah tusufa mutahhara fiya kutubun qayyima wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'u bayyana har zuwa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية daga ƙarshe waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki su ne zaɓaɓɓu cikin bayin Allah wanda kuma suka ƙi musulunta suna riƙe da tsohon littafi tsohon addini foma da arna masu tsafi to su ne sharrul bariyati yanzu idan mutum ya ga mutane sun yi sallah ya ce musu mushrikai to ba da harshen musulunci ke magana ba da harshen son zuciyarsa ne don musulmai sunansu daban kiristoci da yahuda da yahuda sunansu daban arna masu bauta sunansu daban ahlul kitabi kafirai ne kuma akwai alamun mushrikanci cikin sha'aninsu domin duk wanda ya ce Allah uku ne ai ya zama mushriki amma an hana a ce masa mushriki sai a ce masa ahlul kitabi domin an ce masa mushriki ba za a auri matarsa ba wala tankihul mushrikati hatta yuminna saboda haka ba a ce masa mushriki in an ce masa mushriki an saba ka'idar musulunci an saba ka'idar qur'ani in an ce wa kirista mushriki gashi ko gashi kan a fili amma tunda aka ce ba mushrikai bane ahlul kitabi ne dole ka yarda ahlul kitabi din ne a auri matansu a ci yankansu da su da yahudu amma arna masu dodo masu tsafi to su wannan su ne musulunci kiransu mushrikai ba a auren matansu ba a cin yankansu su waɗannan to shi shirkun sai ya zama kamar hawa uku kamar yadda muke faɗi kullum akwai shirkun jaliyun shi ne yake muƙabala da musulunci faradu ɗarula an dadan akwai shirkun khafiyun shirku ɓoyayye wanda zai hana tawakkali a zuciya amma ba zai hana musulunci da imani ba shi ne wanda yake muƙabala da falata tsuma Allah ahadan akwai shirkun shirkun akhfa wanda yafi kowanne kuya shine shirku na hijabi wanda yake ibara wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an saboda haka dai muna jawo hankalin ƴan uwa musulmi duk wanda ya ga wani ya yi sallah ce masa mushriki to ya sabi Allah ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi ya saba wa addinin musulunci kuma in bai tuba ba randa zai mutu zai mutu kafiri don annabi ya ce man qala ya kai ya kafiru faqad ba biha aduma duk musulmin da ya ce dan uwansa musulmi kafiri take ɗayan su ya zama kafiri to in ka faɗa mutane mushrikai ba su zama mushrikan ba watakila suna zuwa haji ba hana su ba suna zuwa umra ba hana su mushriki baya zuwa suna haddace qur'ani mushriki baya haddace qur'ani don Allah ba zai dauki qur'anin nan na zai karanta annabi don ka zama musulmi ba wal mushrikina wal mushrikat wa yatubu Allahu alal mu'minina wal mu'minat a can ne Allah zai karbi tuban mu'minai maza ya musu gafara da mu'minai mata ya musu gafara wa kana Allahu ghafurar rahima dama kun san Allah dai haka yake lam yazal muttasifan bizalika azalan wa abadan shi ghafuran ne mai gafara ne rahiman ne mai jin tausayi ne
سورة السبع مكية وهي أربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو ال... وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم رحيم الغفور.
رحيم الغفور a suratu saba'i wannan ita ce surar da ake ambaton saba a cikinta tana da ayoyi hamsin da hudu kamar suratu ibrahima kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa wa huwa ar-rahimur ghafur Hmm? Hmm? وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير تو الحمد surorin da suka soma da alhamdu alhamdu a qur'ani su biyar ne yanzu sau- daga wannan saura ɗaya kuma abin mamaki kowane alhamdu ana ajiye shi ne akan rubu'in alqur'ani in an wato in an kasa qur'ani kashi hudu to yan ci kashi ɗaya daga cikin kashi hudu sai a kawo alhamdu da an kawo alhamdu to kuma sai a kawo sura wanda za ta kare da sunan sad in za a shiga rubu'i mai bin wannan rubu'in ainihin sunayen Allah da suka shigo cikin fatiha guda biyar ne su ne Allahu alhamdulillahi su- sai rabbu rabbil alamina sai rahamanu arrahmani sai rahimu arrahimi sai maliku shine maliki yawmiddini sunaye guda biyar din nan to sune sune arkanul islam sune yadda Allah ya yana- yanayin dan adam sune Allah yadda Allah ya shirya dukkan halittarsa su waɗannan sunaye guda bi- guda biyar to shine aka ɗauki alhamdulillahi na farko to shi yana lura da lafzul jalala sunan Allah to alhamdulillahi na lan'ami yana lura da rabbu wa huwa rabbu kulli shay wa huwa rabbu kulli shay maganan maganan halitta maganan tarbiyya inna allaha faligul habbi wan nawi yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy zalikum allah fa anitukum faligul isbahi wa ja'ilul layli tarbiyan abu ne a dauki abu wanda ba komai ba a mai da shi wani abu in na ganyaye ne in na itatuwa ne in na dabbobi ne in na mutane huwa allazi khalaqakum min dinin summa qadi ajara komi in na tarbiyan hankali ne na tarbiyan tauhidi ne ra'a kaukaban qala hadha rabbi ra'a kamar bazigan qala hadha rabbi shamsa bazigatan qala hadha rabbi wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati tarbiya da renon abu daga nan to in za a shiga rubu'i mai biyo shi sai kaji an ce alif lam mim sad sad ya zo kenan kullum za a sa alhamdu kuma za a sh- in za a kare shiga rubu'in in za a shiga fa- na, na mai bin sa kuma za a sa sad to in an gama wannan yanzu sai a je rubu'i na tsakiya a kawo alhamdu kafi shi ko alhamdu kafi ya amanu din nan dama mun ce Allahu ar-rabbu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku sun kare to shi suratul kafi zaka ji komi a suratul kafi suratul maryam karkarar su duka zaka ji ar-rahman ar-rahman ar-rahman ar-rahman sai a kawo wannan alhamdu shi alhamdu saba'i din nan to in za a shiga rubu na ƙarshe sai ka ji an ce sad wal qur'ani bi zikr to rubu ya ƙare kenan yanzu da yake ba za a samo sad a gaba ba sai aka haɗa alhamdodin wuri ɗaya alhamdu saba'i da alhamdu fadiri sai aka haɗa su wuri ɗaya don saboda tsawon suratu fadiri ba za a kai ta can wajen nasi ba duk surori gajejjeru ne a wurin ita kuma sura ce mai ayoyi wajen arba'in da shida nasi aya shida faragi aya biyar kulhuwa aya hudu ina za a sata a wurin to kuma babu sat a wurin to sai aka haɗa su a nan wurin gaba ɗaya wannan za ta ce za ka ji rahim ya zo cikin wannan daga farkon sura za ka ji rahim suratul ita suratul fadil kuma daga an soma za ka ji lahul mulk lahul mulk maliki yawmiddin ya zo kenan maganan ta ƙare yanzu inda za mu shiga kenan na rahim din ne nan muka zo rahim yawanci yana lura da harkar zumunta rahaman yana kula da harkar dukiya rabbu yana kula da harkar noma da kiwo da abubuwan da za a yi allahu kuma shine mai lidin komi da ko shi ke ba da umarni komi ya yi aiki to yanzu za mu shiga surar kenan alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga allah dukkan mutumin da yake ya san harkokin masu hanyar marifa ya san lalle akwai zumunta tsakanin alhamdulillah da sa'ad tunda ya sa akwai siddiqiyya bayan an samu nubuwa alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard godiya dukkan godiya ta tabbata ga Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard alhamdulillah malamai masu tafsir kace to shi nan dai Allah ne yake gode wa kansa to sai malamai suka ce godiya akwai godiya Allah ya gode wa kansa kamar nan alhamdulillahi rabbil alamin ko alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wal ard ko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitab tabaraka alladhi anzala ala abdihi Allah yana gode wa kansa kuma Allah yana gode wa bayinsa ma yaf'alu la bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana shakiran alima inna sawal murata min sha'illah wa man hajjal bayta bi tawar fala jana alayhi tawaf wa man tawwa khairan fa inna la shakirun Allah yana gode wa bayinsa nan Allah ya gode wa zatinsa nan Allah ya gode wa bayinsa kuma bayi suna gode wa Allah alhamdulillahi allazi hadana li hadha alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu mun gode wa Allah Allah ya shiryar da mu mun gode wa Allah Allah ya cika mana alkawari nan ko bayi sun gode wa Allah sauran godiya daya Allah ya gode wa zatinsa zatin Allah ya gode wa bayinsa bayin Allah sun gode wa sun gode wa Allah ubangijinsu saura wanne ne mutane suna gode wa junansu idan wannan ya wannan alheri wannan ce na gode annabi ya ce man la yashkuru nasa la yashkuru laha duk wanda baya gode wa mutanen da suka zama sababin samun alheri to ba su gode wa Allah da ya kawo alheri ba to sai shebira ya ce alhamdu mutlaqul li zatil bari alhamdu mutlaqul li zatil bari thumma salamuna ala al-muhtari yace duk godiyar ma gabaki daya kowace har guda hudu ma sun dawo sun zama daya godiya duk gabaki daya ta zama ta Allah shi kadai in Allah ya gode wa Allah godiya daya ce in ya gode wa zatinsa idan bayin Allah sun gode wa Allah ai Allah ne ya yi musu abin da za su gode masa suka gode masa ashe godiyar ta Allah ce idan bayi sun gode wa junansu ai Allah ne ya gudanar da wannan abin godiyar suka gode wa Allah ashe godiyar duk ta Allah ce to alhamdulillah alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah allazi lahu ma fis samawati ma fil wanda yake mai sama mai ƙasa duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa masu tafsiri suna cewa nan taghliban li ghayril aqili lahu ma fis samawati alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati ma fil ardi ma fis samawati duk abin da yake sama wa ma fil ardi duk abin da yake ƙasa lahu na Allah ne to in yana taghlibul aqili yakan ce lahu man fis samawati man fil ardi duk wanda yake sama da duk wanda yake ƙasa na Allah ne to nan kuma an rinjayar da mala'iku da ‘yan adam da aljannu su ne ukala to duk komi na Allah ne amma bai hana tun da Allah ya naɗa mutane ya kaya an sani komi na Allah ne lahu ma fi samawa da amma ba dama wani ya zo ya kama gidanka ya ce tun da Allah ya ce sama da ƙasa duk nasa ni bawan Allah ne wannan gidan na shiga na shiga gidan ubangiji na bai kai isa ba sai ya ƙara ka kowa Allah ya bar masa mulki ya bashi abin da ya mallaka amma a cikin a ganin damansa ya mallaka mutane kayan mallaka amma komi asali nasa ne kuma har yanzu nasa ne komi nasa ne kuma har yanzu nasa ne khalqan wa milkan wa abidan shi ya halicci abinsa shi ke mallake da abinsa kuma bayinsa ne har gaba da gobe amma muka je kan kira ma wa qaral maliku sarki yace sarki ya ce suwa al maliki mudun sarki ne to tunda Allah yana kiran bayansa ma in ya ba su sarauta yakan kiran su shi ma yakan kiran sarki to ashe ana mallaka kenan amma mallaka ta ta haka kadan kadan amma komai na Allah ne gaskiya walau alhamdu bil akhirah godiya ta tabbata ga Allah sama da ƙasa godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe duniya da lahira wa huwa shine al-hakimul khabir shine mai yawan hikima mai yawan hukunci wanda ya san komi zahirinsa da baɗininsa lawal hamdu fil ula wal akhira an san dai al-ula al-hadratul ula an an san al-akhira al-hadratul ukhra shine ya kawo sadi din nan al-ula shi ya kawo alhamdulillah al-ukhra shi ya kawo sadi
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور
يا لو ما في السماوات وما في يا لو ما في السماوات وما يج- وما يج- يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم شي الله mai saman nan mai ƙasan nan mai komi mai kowa din nan da aka ce shine alhakimu alkhabiru to babu abin da zai buya masa kenan inna la la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai tunda shi khabirun ne ya san al'amura zahirin su da baɗinin su ba abin da zai zai zai buya wa Allah wa ma yazu an rabbika min misqali dharratin ba abin da yake fita daga cikin ilimin Allah ko bi kankantar abin yaran ma ya liju filardi Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa kamar ruwa kamar abubuwan da suke shi- daga sama su shiga ƙasa su hazo su wasu abubuwan da mu san su ba duk abin da yake shiga cikin ƙasa Allah ya san shi in ruwa ne in gawawwaki ne in shuke-shuke ne Allah da ya san abin da yake shiga cikin ƙasa kowanne ne wa ma yakhruju minha Allah ya san abin da yake fitowa da ƙasa kuma yayi waje in tashin kiyama ne in tsire-tsire ne idan wasu abubuwa ne wanda ake fitar da su daga ƙasa su fetur su gas su zinariya su abubuwan da ake tonowa da ƙasa da Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasarsa ya san kuma abin da yake fitowa daga cikin ƙasarsa wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i Allah ya san abin da yake sakowa daga sama ruwan hadiri ne menene ko menene dai wanda muka sani da wanda mu sani ba wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha da kuma abin da yake tashi daga daga daga ƙasa yayi sama kamar hayaƙi kamar ah, kamar hayaƙi kamar ladan bayin Allah wanda ake tafiya da su sama abin da yasa ubangiji da- da hikimarsa yayi ruwa yayi masa mamaya don rahama ce maza maza ya kamata ta- ta ta tafi ko ina da ko ina ana neman ta ana neman ruwa ya tafi ko ina da ko ina shi yasa yake mamaya maza maza ya tafi ko ina da ko ina ana neman sa musamman wurin da yake da gangara kowa yana neman sa to maza maza kar ya tsaya wuri daya ya wuce ya ta yawo ana neman su shi ruwa amma wuta da yake konawa take da ta fito Allah ce to ta yi sama me za ta samu ta kona a sama amma da ta mamaya sai ta yi ta kona gidaje ta yi ta kona wura- da kamar ruwa ne da ita ita mai kona Allah ce- da ta fito sai Allah ce ta yi sama in ta ce sama me za ta kona can to saboda haka sai ta yi sama amma ruwa yayi kasa ya ta mamaya don rahama ce shi to ma ya ma ya zilu sama ya arju fiha wa huwa shi Allah shine al- al- al- al- al- al-rahimu mai jin kai sunan al-rahimu na cikin fatiha ya fito kenan huwa al-rahimu al-ghafur shine mai jin kai mai- mai jin kan mu'minai a lahira al-ghafuru mai yawan gafara وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين damuwar mutanen makka kenan wai in an mutu za a tashi din nan su wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba damuwa kenan duk surorin makka sai ka samu sun faɗi irin wannan damuwa ta zo anya yanzu a mutu wai za a tashi ai za minna kunna turaban wa iza minna lam usuna ai za minna kunna turaban wa iza minna lam usuna kharqan jadida wai bayan mun mutu mun zama mun rube mun zama kashi mun zama kasa wai za a sake tashi mu mu zama mutane kamar da Allah ce ga ya musu kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqa mimma gurfi sudurikum ba wai kasa da kashi da kasa za ku zama ba ku zama duwatsu ko ku zama bakin karfe ko kuma duk abin da kuke tunanin ba zai iya zama wa mutum ba ku zama abin ku gani in Allah bai mai da ku mutum ba wai sun ce la tatina sa'a ba wata tashin kiyama ba wata tashin kiyama ba wata tashin kiyama da za ta zo kowa in ya mutu kiyamarsa ta kare kenan ba wani tashin kiyama in ji kafiran makka qul ya rasulullah ka amsa kace bale wallahi za ta zo lalle za ta zo tashin kiyama tana zuwa bale haka ne tashin kiyama za ta zo wa rabbi na rantse da Allah la tace annakum wallahi tashin kiyama zai zo ya same ku yanzu da ai sun so magani suna can cikin kabari wanda su tubar daga cikin su suna cikin azaba yanzu sun gani da idon su tun ranar da za su mutu za a nuna musu alamar duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne kul bale wa rabbi latajannakum alimul ghaibi Allah ne fa yace zai ta da tashin kiyamar wanda yayi sama yayi ƙasa yayi komi yayi kowa wanda ya san abin da yake shiga cikin ƙasa na gawawwaki da abin shukawa da ruwan sama da hazo da wasu abubuwan da musan waɗanne iri ma masu shiga cikin ƙasa amma ya kurju minha shi ya san abubuwan da suke fitowa daga ƙasa wasu ƙwari ne mutane za ta da su shuka ce za ta tsiro wani irin abu abu ne za a tono kamar su siminti su fetur su gas su abubuwan albarkatan cikin ƙasa duk da Allah ya san wannan ta da ku kawai yayi masa wuya alimul ghaibi Allah shine masanin gaibu la yazu anhu misqalu zarratin ba abin da yake fita daga cikin ilimin Allah ko daidai da kwayar zarra zarra abin da yake mafi kankanta a cikin halitta shine wanda idonka ba zai iya ganin sa ba ma sai dai ta hanyar hayaki idan rana ta shigo cikin ɗaki ta wani ɗan ƙaramin windo to za ka ga wasu abubuwa suna yawo cikin hasken rana in ba wannan ba za ka iya ganin ƙwayoyin ba saboda ƙanƙanta su su ne larawa suke cewa su zarra shi ya fi ƙanƙanta to ko ko abin da ya kasa wannan Allah yana sane da shi baya fita daga cikin ilimin Allah ko da yake Allah ya sa mala'iku suna rubutu ya sa kafafuwa ido suna shaida hannaye suna shaida wuri yana shaida zamani yana shaida mutane suna shaida mala'iku suna shaida amma duka wannan ya fi kowa sanin komai ba sai an masa shaida ba fis samawati wala fil ardi abun kankantan kankantan na ko ya kai kaman yaya kuma ko yana sama ne ko yana ƙasa ko yana ina Allah yana sane da shi wala asgharu min zalika ko da ya kasa zarra din kankanta wala akbar ko kuma yafi yafi zarra girma domin abu yakan girma ya wuce ganinka idan abu ya zama ya cika maka ido ka dubi kudu da arewa baka kure ganinsa ba to wannan sai ya wuce ya wuce saninka ya wuce ganinka don girmansa in ya kankance kuma sai ya kasa sanuwa wajenka to Allah ba abin da zai kankance ya kasa sanuwa wajensa ba abin da zai girma ya kasa sanuwa wajensa subhanahu wata'ala wala akbaru illa fi kitabin dukkan komi ma an riga an rubuce shi yana cikin littafi yana cikin ummul kitabi ummul kitab shine komi da komai yana rubuce a cikin ummul kitabi kamar dai masu rubuta suna suke kiran mastalis to kowa kuma akwai nasa sunan a rubuce kuma akwai mahawi wattabdil akwai kananan takardu wanda ake canjawa an canja shi an koma da shi kaza an canja amma sunan dai ba canja ba an canja daga ministry kaza an kai shi ministry kaza an canja masa kaza an mayar shi kaza amma sunan cikin cikin master list ba a canja ba to komi yana rubuce cikin ummul kitabi wannan na mahawar isbat kuma yana nan yana aiki yana nan yana aiki wani lokaci kana jinjiri wani lokaci kana mai rarrafe wani lokaci kana mai tafiya wani lokaci kana mai daukan kaya wani lokaci kana mai gudu wani lokaci kana dattijo wani lokaci kana tsoho amma dai abin da yake rubuce ummul kitabi bai canja ba tun da aka sa maka sunan nan na farko kuma ran da ka zo duniya aka ce namiji ne an samu sunan farko kenan har ka mutu sunanka kenan ko shekara ɗari nawa za ka yi kuma an sa maka suna ko waɗanda sunaye aka ɗora akan wannan sunan dai asalin sunan nan na kwana bakwai yana nan shine sunanka don ka girma ba zai girma ba don ka rame ba zai rame ba don ka tsufa ba zai tsufa ba komi yana cikin littafin Allah kuma an rabi ga min misali zarratin fi samawati wala fi wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin yana rubuta cikin littafin Allah ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم don me za a yi tashin kiyama ne a za a yi tashin kiyama mana Allah zai canja alkawarinsa ne ya kawo ayyuka ya ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau akwai lada amma sai an je lahira duk wanda ya aikata mummuna akwai sakamako amma sai an je lahira kuma sai a zauna a ce an fasa lahira a za a yi lahiran kai don me liyajzi allazina amanu wa amilus salihati don ya sakawa waɗanda suka yarda suka yi imani suka aikata ayyuka masu kyau ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau sakamakon su zai zama kai akwai wata irin gafara don girman ta ba a faɗe ta da ba sai da na kira wa rizqun akwai wani arzikin da aka ajiye musu karimun mai wani irin girma in an kawo abu na kira wato saboda girmansa ake kawo shi na kira wato saboda na kiransa ba za a iya sanin iyakarsa ba in an kawo shi da ma'arifa kuma abu ne an riga an san shi والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين ula'ika lahum azabun min rijzin alim in an yi tashin kiyama ka ji dai mutanen dama wanda suka yi ibadi suka kyakkyawan aiki abinda za a yi musu gafara da arziki mai girma to wanda suka kifa wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina wanda suka yi ta aikin neman gajiyar da mu fa cewa ba za mu iya tada mutum ba bayan ya mutu ba za mu iya aiko Muhammadu ya zama annabi ba ba za mu yi aiko qur'ani ya zama littafi daga Allah suna neman su gajiyar da ikon mu ulaika su kan waɗannan lahum azabun akwai wata irin azaba wanda ba san irin ta ba saboda girmanta min rijizin daga mummunan abu alimin mai tsananin mai tsananin radadi Allah ya kiyaye mu
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد amma allazina utul ilma mutanen da aka ba su ilimi ilimin yayi musu amfani mutanen attaura kenan da mutanen injila wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ga gaskiya suka yi imani saboda wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tare a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arahu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidin wa ma lana la nu'minu billahi ma ja'ana min al-haqq daga sun ji manzon Allah ya karanta Qur'ani sai kuka sai kuka wallahi wannan maganan Allah ne wallahi wannan gaskiya ne wallahi wannan maganan Allah ne wannan maganan gaskiya ne in an tambaye su me yasa kuke wannan irin kuka wa malana me zai hana ba za mu imani da abin da muka ji ba wa malana la nu'minu billahi me zai hana mu yin imani da gaskiya mu yi imani da Allah ga abu ya zo mana uru gaskiya a fili wa ma ja'ana min al-haqq wa nadma yusila rabbuna ma alqamis salihin muna roƙon Allah muna neman Allah to su waɗanda aka ba su ilimin littafi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su waɗanda aka ba su ilimin littafi na attaura yahudawa kenan ko injila nasara kenan ko ko krista to in suka yi imani da annabi Muhammad saboda gaskiyar da suka ji ai dole ne dukkan mutumin da yake da wani ilimi wallahi in yi ji alqur'ani in dai da yana da ilimi wanda ya shafi addinin Allah in ya ji alkur'ani bai imani da alkur'anin ba to ilimin da yake yi din ba ilimin Allah bane sai dai zan hoton ilimin Allah amma ba ilimin Allah bane wannan abu mutumin nan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban mu a wani gari aka haife shi makka garin nan makka ba malamai ba ilimi ba karatu rabonsu da annaba tun shekara ɗaruruka an mance dubbai ma wani lokaci an mance sai ya zo a lokacin da annabi ya bayyana yana da shekara arba'in aka bashi aika dukkan mutumin makka wanda iya rubutu mutum goma bakwai ne duk garin gaba ɗaya iya rubutu fa wannan balle fa karatu ba su iya ba ba abin su bane mutumin da aka haife shi a wannan gari ya zauna shekara arba'in bai taɓa yin tafiya ba bai malami ba sai ya zo yana gaya muku yadda tun ba a yi sama ba yaya aka yi aka yi sama tun ba a yi ƙasa ba yaya aka yi aka yi ƙasa tun ba so halitta ba yaya aka yi aka so halitta kaji yana ta kula yinnakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna andada zalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi tiya daw an karan qala atina da'in kaji kaji annabi yana faɗin filla filla yadda Allah ya halittarsa yayi kaza cikin kwana biyu yayi kaza cikin kwana biyu yayi kaza da ya gama yayi kaza yayi kaza yayi kaza wayar da ba da zalika daha antum ashaddu khalqan min sama banaha wa sawwaha wa rafa'a samka fa sawwaha fa aghraja ila akhir dhuha wal da ba da zalika daha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha yayi ta lissafi yadda Allah yake halitta duk yadda tun ba so halitta ba ya faɗi yadda aka yi Adam dinnan kakanmu ya faɗi yadda aka tabo da ruwa aka aka kwaba aka yi shi aka yi masa matarsa a haƙarƙarinsa na hagu sannan duk abubuwa da da cewa an jarraba mala'iku ilimi ba su gane ba adamu ya gane aka ce to ai masu jadan girmama mai ilimi duk annabi bai san wannan ba sai da Allah ya gaya masa sannan aka kai shi aljanna aka fito aka so mu aihuwa matar ta yi ciki ma lokacin da ta faɗa annabi ya gaya mana فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمن ربي فلما اسالت دعوا الله ربهما لناتيتنا ساليا لنكون من الشاكرين ما da aka sako duniya cikin farko da aka fara samu tana tafiya lafiya lau amma da ciki yayi kato yadda kyar take tafiya tana ce a'a wannan abin da yake cikin cikin Allah ya kiyaye ko menene a ciki Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye menene a cikin wannan kumbura wannan ciki Allah ya kiyaye duk suka tsori da mijin da matar duka to duk annabi ya ba da wannan labari shin kam in ba Allah ya aiko shi ba kuma duk duniyan nan babu littafi wanda girmansa ya kai littafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi alqur'ani kenan ko shafi ɗari bakwai amma yaro mai shekara bakwai ya haddace babu shi a duk duniya sai qur'ani duk mai neman ya gani yana nan suna nan suna nan a Kano suna nan a Kaduna suna nan a Bauchi akwai yara shekara bakwai sun haddace wannan alqur'anin nan mai shafi ɗari ɗari bakwai banda ƙur'anin annabi Muhammad ba littafi mai shafi ɗari bakwai yaro mai shekara bakwai ya haddace da ka saboda mu'ujizarsa a san dai wannan abin daga Allah yake sallallahu alaihi wa sallama
ya addu'a muna da sanarwa guda biyu mu bari mu fara karatu daga karfe hudu da minti goma sha biyar kuma saboda mutanen nesa wanda za su zo za mu in Allah ya kai mu asabar mai zuwa za mu yi shirin ɗaure wannan karatu a wannan rana a murtala su koya kamar da aka saba wurin da aka saba ran ran asabar da zaman da zuwa Allah ya kai mu akan bismillah zaman addu'a to Allah ya taimake mu Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci ya dauka musulunci Allah kare kafirci ya ɗaukaka musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah biya bukatunmu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji musulmi maza da mata rayayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam